أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 28 ga watan goma jiragen rabe da 444 wanda ya yi daidai da ranar 18 ga watan biyar miladiya 2023 muna gode wa allah da ya ba mu dama na shigaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banufan dube daidai kasuwar mankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratun nahal tun daga farkon sura allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon zuwa aya na 87 yau za mu tashi aya na 88 zuwa abin da allah ya so farkon aya na 88 a cikin suratul nahl shine fadin Allah subhanahu wataala alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban sawfa adab na wannan ne da jiya muna mun yi bayanin abin da ya gabata tsakanin maganganun da mushrikai suka yi yayin da suka ga gumakansu da kuma yadda suka maida wa juna magana dukansu dai suka miƙa wuya game da al'amarin Allah a ranar tashi alkiyama kuma ya zamanto abin da suke bauta wani Allah ya bace daga bayansu shi ne sai Allah yake ba mu labarin kafirai da halayensu Allah ce Allah bai na kafaru lalle wanda suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasaddu an sabilillah suka kuma kange mutane daga shiga addinin Allah zidnahum azaban fawqa al'azab za mu ƙara musu azaba akan azaban da suke da shi mana suna da azaba biyu azaba na shine kafirci wanda ya mutu kafiri azaba shi ta musamman akwai ta sannan azaba na biyu za mu ƙara musu azaban sun hana wasu shiga addini ga su kuma ga lahin wasu kenan za a ƙara musu azaba kawai mutumin da ya yi laifi ya koya wa mutane wannan laifin shi yana da zunubi kuma yana da zunubin wanda ya koya kuma aikin alkhairi ne in kai alheri kana da lada ko sai sun yi koyi da su suna da lada aikin da suka yi na koyi da shi ne ana ce allazai na kafaru wanda suka kafa cewa Allah wasu zo an sabili da suka kange mutane da shiga addinin Allah zidnahum azaban fawqa azab za mu fara musu azaba akan azabin da suke cikin shi bima kanu yufsiduna sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na barna a bayan ƙasa. Allah ya ce yau mana ba fi kulle ummatin shahida ranar da za mu fitar da mai yin shaida a cikin kowace al'umma shi ne ranar tashi da kiyama na ba a fi ma'ana mufrish mana ranar kiyama za a karkasa al'ummomi daban-daban to kowace al'umma sai a fidda annabin da aka aiko shi zuwa gare su ya zama yana mai shaida a kansu shi ne Allah ce yau mana ba a fi kulle ummatin shahida ranar da za mu fitar da manzo a cikin kowace al'umma annabin da aka aiko musu Allah ya ce shahidan alaihim yana mai shaida a kansu cewa ya iyar musu da sabo shi wannan annabin min anfusihim daga kawunansu ma'ana daga kabilarsu ne daga yaransu kowace al'umma za ka ga annabinsu irin yaren da suke yi ne yake kuma daga cikinsu ake fitar da shi to kenan sada zai ba da shaida ba su cewa ya yi yaren da ba sa ji ne shi yasa ba su fahimce shi ba ake nan ba wani gobe waje ina bika shahidan ala haƙula za mu zo da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahidan ala haƙula kana shaida akan wa'annan ma'ana kana shaida ala ummatika kenan akan al'ummarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai shaida akan al'ummarsa cewa ya iya da sako dama kowane annabi ya ka ce ka iyar da sako ya ce ya iyar al'ummomi su ce bai iyar ba a cewa ne ne shaidarka ce al'ummar da suka biyo baya daga ƙarshe dai sai zama al'ummar manzon Allah za ta yi shaida ga annabawa duka cewa sun iyar da sako da Allah ya aiko su da shi saboda sun karanta a cikin alkur'ani da ku kuma al'ummar manzon Allah wane ne shaidar ku sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shine shaidar ya iyar da sako zuwa ga al'ummarsa shikenan yana sai an karbi shaidar kan katke Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa nazzalna alaykal kitaba mu ne muka sassaukar maka da alqur'ani biyanan da kulli shay yana yin bayani akan dukkan al'amuran da ya shafi rayuwa na mutane tibiyanan da kulli shay ma'ana yana yin bayani abin da ya shafi halasta haram bayanin umarni da hani da abin da ya kamata yanzu wasu a hukunce hukunce in aka zo cikin qur'ani za a same su wa hudan kuma qur'ani shiriya ne daga bata in ka rike qur'ani to ba shiriya wa rahma kuma qur'ani ne rahama abin da sai an kace mun qur'ani rahama ma'ana sanadiyar aiki da qur'ani za ka samu rahmar Allah za ka nisanta daga azabar Allah to shi sadan shi kan shi rahama ne shi yake jawo rahama idan mutum yana so ya samu rahama to ya rike alqur'ani wa bushra lil muslimina kuma ƙorani bushara ne ga musulmai ana shi yake wa mutane bushara da aljanna babu wani littafi da za ka ji an ce in kai yi kaza za ka samu aljanna sai dai alƙur'ani ne ƙur'ani littafi ne da yake mana bushara mun yi aiki da abin da yake cikin shi za mu tsira gobe kiyama Allah sa muna daga cikin wanda su tsira inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah subhanahu wa ta'ala yana yin umarni da adalci wal ihsani da kuma kyautatawa ibn abbas yake cewa al adlu anan shine at tauhid Allah shi yake umarni da tauhidi ma'ana a qur'ani Allah ke ba da umarnin abauta masa shi kadai kenan adalci shine ka rike Allah shi kadai a ran bauta babu zalincin da yake kada Allah da wani wal ihsani da kuma ihsani kyautatawa shine ka sauke farilan da Allah ya dora maka duk abin da Allah ya farlanta ma ka yi shi da zuciya ɗaya da aka tambaye manzo Allah ma wal ihsan yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi yasa daga cikin maratibud din martaba mafi daraja shine martaba ta ihsani duk inda aka ce wannan ya kai muhsini ya kai gaya a musulunci sai dai fata Allah ya kashe mutum to Allah yana umarni da ayi aiki na kyautatawa kenan sun samu ne kowa ya kai martaba na muhsini yin abin zai an fahimci wannan ko inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah shi yake yin umarni da tsayar da tauhidi da kuma bayar da farallan da ya farlanta su wa ita idil qurba da kuma bayar da haƙƙi ga dan uwa na kusa shine sadar da zumunci ga 'yan uwanka na jini kada a yanke zumunci kowane hali ya kai ka a yanke zumunci yanke zumunci kala biyu ne akwai yanke zumunci direct akwai yanke zumunci and direct shine direct ko indirect kai tsaye ko kuma da wata alama wani in ya kai wani matsayi sai shi yanke zumunci da yan wani shuka ba wani shi da su wani shi zai zama sanadiyyar zumunci shi yanke dauki misali nan niyami wani da zaran ya zaka ya samu matsayi shi dai kan yana zuwa gida su gano yan uwa a kauye amma iya ne ba su san kowa cikin yan uwan shi ana nan sai ya mutu da Allah wani zumunci za a ci gaba da sada shi ya tsaya su ai ba san kowa waye yanke zumunci kai baban kai ne ka yanke zumunci Ina kar ku yi haka duk wanda yake da ƴaƴa a nan duk lokaci lokaci zuba su mota a kai su ƙauye ka baro su sati ɗaya ko sati biyu sai su dawo ko ka mutu sun sun gidan babansu sun sun zumansu zumuncin za a ci gaba da sadar da shi amma in ba a yi haka ba da ka mutu shi Allah ka samu dace wa ita ibil qurba da bai wa dan uwa haƙƙinsa na yi bayani daga cikin haƙƙin ɗan uwa to a sadar da zumunci kada a manta da shi wa yanha anil fahsha'i Allah subhanahu wata'ala ya yi hani akan aikata alfasha aiki na alfasha Allah ya hana malamai sun yi bayani akan alfawahish kuma yadda muka karanta a baya Allah shi da annabi sa kul inna ma harrama rabbi alfawahish ma zahara minha wa ma batana muka ce mun yi bayani wasu malamai su ce alfawahish ma zahara minha shine bayyana zina wa ma batan da yin zina a koyi Allah subhanahu wata'ala baya son a gane ko shine ibn Abbas yake cewa ya halal fasha ai anil ma'asi kulliha dukkan sako alfasha ne Allah baya son shi duk abin da ka san sabon Allah ne to ka bar shi wal munkar da kuma aikata abin kyama ma'ana duk abin da shari'a ba ta shar'anta shi ba munkari ne kaka yin shi mun fahimci wasu duk abin da ya zama abin kyama ne addini ba ya so kaka yin shi sannan kaka shigo da wani abu wanda ba addini ba ka ce addini Allah ba ya so walbaghi da kuma zalunci Allah subhanahu wata'ala ya yi hani akan zalunci Allah ka samu dace shine cin haƙƙin mutane danne mutane saboda ka samu damar da su ku samu ba Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min dhanbin ajdar an yu'ajjira Allah uquwatahu fi dunya مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقضية الرحيم zala ce babu wani zunubi da ya cancanta Allah ya gaugauta mai yi ma mai shi azaba a duniya kafin ya je lahira irin zaluntar waɗanda suke ƙasa da kai waɗanda ka ƙarfin su da kuma yanke zumunci shi yanke zumunci Allah na fara azautar da kai tun daga nan duniya sai dai azaban yana iya zama na zahiri yana iya zama na ɓoye mun hausa Allah subhanahu wataala ya samu tashi naka azzalumai a daina zalunci bai da kyau za ka yi ta zalunci ka ji abin yana tafiya amma ba a kyakkyawan ƙarshe inna allaha la yumli lizzali hatta idza akhadahu lam yuflis Allah zai jinkirta mu azzalumi amma lokacin da ya shiga hannun Allah zai sassauta masa Allah ba ya so na'am sai Allah yake cewa ya'izukum Allah yana yi muku gargadi yana yi muku wa'azi game da wa'ancin abubuwa guda biyu umarni da hani wannan ayar ta kunshi umarni da hani umarni shine a tsayi da tauhidi a kyautata ibada ga Allah a sadar da zumunci ga yan uwa kuma a ba su haƙƙinsu wa'in ga umarni ne to hanin duk kumsa shine alfasha da aikata abin kyama munkari da kuma aikata zalunci idan ta kunshi umarni uku ta kunshi hani uku to shine Allah ya ce ya izuku Allah yana muku wa'azi ku aikata wa'ancan abin da yake kuma ku nisanci wancan abubuwan da ya hana in kun yi wannan Allah yake cewa la'allakum tadhakkarun inan tabbas za ku samu kwaɗakuwa da wa'azuwa ku samu damar bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa awfu bi ahdillah sannan ku cika su alkawarin Allah idza ahadtum in kun yi alkawari alkawari na Allah tsakaninku da Allah in kun yi ku cika a kurwa alkawari tsakaninku da abokan zaman ku in kun yi ku cika a kurwa an gane wannan ko sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha ku daina warware alkawarin da kuka yi bayan kun karfafa su wa qad ja'altumullaha alaykum kafila alhali kun sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya zama mai shaida akan wannan alƙawarin kun kai kafilan bima shahidan ma'ana ko kuma hafiza bayan kun sa Allah ya zama shaida tsakanin alƙawarin da kuka yi kuka korore su shi Allah yana nan yana mai shaida game da abin da kuka ɗauka alƙawarin inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya san abin da kuka kasance kuna aikatawa shi sa su malama suka ce wannan aya an saukar da ita ne akan mutanen da suka yi mubaya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauki alƙawari cewa Allah ya zama shaida sun bi shi akan kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya ce su tsaya akan wannan abun kar su zo su warware alƙawari bayan sun karfafa shi tsakanin shi da Allah sai ta zama to aya amince da dukkan mutumin da ya ɗau alkawari tsakanin shi da Allah kai ya saba kuma idan ka san ba za ka cika alkawari ba kar ka ɗauka a sakonin tun farko zai ma alkawari ƙarya ce ba gaskiya ba Allah ba ya san dan uwan ka zo daga ƙauye baka da niyyar ba shi ko sisi sai ka ce wallahi wani ka zo ba ya salar ba yanzu dai ga jika biyu kai kuɗin mota insha Allah wata in ya ƙare yana tura ma jika ashirin ko talatin sai je ya fara cin bashi kuma kai tun da ka gaya mai karya ya dai zaka rabu shi yanzu gida wata ya kare shi labar sa irin wannan an fahimci wannan shine sai Allah ya bada misali yace wala takunu kallati naqadat ghazlaha kar ku zaman to kamar mace da ta warware dukwanta ko mina na aka cewa eh ina eh zaranta ko irin abin da ake yi da auduga ake murmurawa ana naɗa ba abawanta wani hausa wani can mai ba tandu abawa kun gane abawa ko Allah ba shi ba dan mazarin ba abinda ba za shi sai an naɗe ne ya zama zare kaɗa kuma tana buɗe ne ko ba haka ba ne yanzu sanda ake yin aiki ne sunan shi mu abawa muke ce masa to wala takunu kallati naqadat gazlaha kar ku zamanto kaman wannan da ta warware wannan abawan nata ko wannan zalin da ta yi in an ɗauke shi haka min ba'di quwwatin bayan yayi karhi an katan sai ta mai da shi mai rauni ma'ana ta warware shi ya koma kamar ba a yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah baya son wannan menene gaba eh bari mu bayani akan dalilin sauka wannan ayar an ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bada misali ne akan wata mace a wannan zamani ana ce da ita rabdatu binti amru ita Allah ya sanya mata wasawasi an ce mace ce mai wasawasi kuma sana'arta shi ne naɗa zaren ko dai ta hanyar gashi na dabbobi ko ta hanyar kaɗa ko ta abin da ya kamata wannan rantsa ɗin sai ta sa yaranta su ta naɗa zaren sai ya faru tun daga sahi sai an kai midi in midi ya sai ta nuna wata ce duka a warware shi a ci gaba da warware shi kuma sai rana ta haka kenan rabin yini tun ka rabin yini warwarewa ita kuma ta ta jarrabawa kenan a haka dai in an shekara dubu akwai amfani babu amfani to haka ma kafa zama to kun doki alƙawari kuna warware ya inda warware shi za ku yi to an samu matsala yasa Allah ya ce kafa zama irin wannan wadda ta warware zaren da ta yi in ba da kowacin anka kalma na anka jam'i ne na nak nak shine nak warwarewa kun fahimta wasu na kasa na ƙaba ma'ana guda Allah ya samu da kenan nan da aka ce da shi an kasan ya zo jam'i ne ma'ana warwarewa kenan da yawa ta warware wannan ta warware wannan Allah ce to kakku zamanto irin waɗannan mutane wa aufu bi ahdillah ku cika alƙawarin Allah idan ahadtum in kun yi alƙawari wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha eh mun yi wannan ayar ko wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha kada ku kasance kamar wannan da ta warware abawanta ko zaranta bayan yayi karfi ta mai da shi warwararre tattakhiduna aymanakum dakhlan bainakum kuna sanya rantsuwanku ya zamanto yaudara a tsakanin abinda malama suke fassara addah shine is halul wafa wa ikhfa ghairi ka nuna wa mutum a zahiri za ka cika amma tun a zuciyarka baka ɗauki alkawarin ba ya zama dakhlan ya zama khadi'a yaudara Allah shi ya mutum shi ya san mutane wani tun da kuka magana a zahiri ka yarda da shi wallahi kuma ba da gaske ne to shine Allah ya ce ko a hirdin ku kiyaye ka ku kuskura ku doki alƙawari tun a zuciyarku kun san ba gaskiya wani kun kusa Allah zama shaida ba a wasa da Allah yasa Allah yake cewa takhiduna aymanakum dakhlan bainakum kuna sanya rantsuwanku da alkawarin da za ku iya zama to yaudara a tsakaninku an takuna ummatun hiya arba min umma dan kun ga wata al'umma ta ko ta al'umma yau arba da ma'ana aksa abinda ake nufi ana sai mun ka misali abin ya bayyana wasu za su zo su yi alkawari da ku sai su ga in sun cika alkawarin waɗanda sun yi ku yawa kuma za a yi samun amfani a wajensu to kuna nan kun yadda da kun yi alkawari da su a ce sun koma sun goyi bayan wa'ancan saboda sun ga wa'ancan su yi ku yawa ga misali na kusa yadda za ku gane yanzu 'yan siyasa ku ne a garin ku farke ɗan ku duk goma ne an ga farke su kuma sun kai ɗari biyar sai wani ya zo a cikin garin ɗan farstin ɗinku ne mai neman takarar shugaban ƙasa sai ya zai ce ku yi alkawari za ku koya nan baya sai ku ce kun ɗauki alkawari yanzu kun ɗauki alkawari tsakanin ku da Allah da shi ko ba haka bane sai wani daga cikin wancan ɗan farstin sai zai ce ku ɗan tsirarin kafin mu kanku asara ba gwamnati za ku kawo ba ku zo za mu yi muku kaza da kaza da kaza yanzu sai ku ga wa'ancan sun yi yawa shi bai da labari sai ku game da wanda bai da ma labari ta yi wannan wai misali ne na kusa ba wai mun ce ayat tana muna ne akan siyasa ba ma'ana muna kawo misali ko kuma a zo wanda za mu goya ma baya akan kaza kun amince bayan ya kai sai wani ya zo ya ce to inda mun yi su yawa ku warware alkawarin da shi ni ku bi ni Allah ya kafa wa shine an takuna ummatun hiya arba min umma don wannan jama'a ta kasance ta fi waccan yawa Allah ya samu dace an gane wannan umma bi ma'ana jama'a in sun yi magana a cikin kalmar umma a larabci tana da qur'ani tana da ma'anoni guda hudu guda hudu in ba man ta bada maka da suratul an'am duk mun yi bayani akan su ma'ana al'umma tana da magana ne bi ma'ana jama'a hiya arba min umma ai hiya akthar min umma ana ku saki wa'annan ku da wa'ancin dan sun fi su yawa Allah ya cika ku yawa inna ba na to gwara da kai wannan tambaya gwara da kai wannan tambaya mun ka bayanin ne yace yanzu kamar dan siyasa kana ayyama alkawari daga baya ka warware ka yoni kun gane misali in dan siyasan na Allah ne a sharuɗin musulunci ya cancanta a bi shi ka kuma ɗauki alƙawarin za ka bi shi bayan ya cika waɗannan sharuɗa to kuma bai dace ka warware ka bi wani ba amma mu yan siyasa mu wa haka eh ban mace ba na kwarai na ba ba eh da kawai ne cewa na ya ce duk ɗan siyasa nan ba na kwarai ba ne a amma kai da kace na kwarai ne kawo min guda sai mu tsaye da mutane jiya in zaɓi ya tashi mu zaɓe shi tun yanzu na akwai ya gaba wanda ya daga hannu kamar na siyasa a inga siyasa ce ga musulmi ga wanda ba musulmi ba a zaɓi wanda ba musulmi Na gane kuma wani mutum in kai yadda ka ɗauki alkawari da shi.
a wajen zaɓen to wallahu alam amma dai ni dai na ra'ayi dai mana goyon bayan kahiri na musulmi ko na ma alkawari ma za a saba wa zai na kuma ma ya alkawari don ma don mu ji gaba ko sai Allah yake cewa inna ma yabluukum Allahu bih Allah subhanahu wata'ala yana jarabta ku ne da shi wannan umarni na rike alkawari ke mu gane ko ko kuma bihi yarju ila arba bi ma'ana bil kasra Allah yakan iya jarrabe ku ku yi alkawari da wasu sai kuma ku ga wasu sun bijiro muku sun yi yawa kuma sun yi amfani wannan jarrabawa ne ku yi haƙuri ku tsaya akan wanda kuka yi ba alkawari ka ku zo ku saba wasu kama misali na kusa dattijo biyu su zo ma da yar shararsu su zo su ce muna son ka ba mu auren yarka gawa ne sai ka ce ka aminta an yi magana ta dattijan bayan sun tai sai ga wayannan sun zo da hareman kusan guda goma an zo an gaishe ka da teji an kame bin biyar an aji wa an ce muna son ka ba mu auren yan kamanci can an tsaye da magana kuma kayan alkawari nan kuma an zo da sabuwar magana kaga wayanda sun yi yawa sun yi motoci sun zo da wani abu ko wayancan su kaɗan ne ba zo da wani abu kaga za a yi saboda Allah akwai jarrabawa a cikin wannan ko babu Allah ce to irin wannan mukan iya jarrabe ku da wannan Allah yana iya jarraba ku sai ga dace ji a kudi Allah kudi to in Allah ya so sai ka in ka warware ba ka ka jaraba ka Allah ya ma kana ya karɓi kuɗin bayan an yi komai ya kare wance ya talauce wannan ya zaune kuɗi kana iya ka ce ni na yi alkawari tsakanina da Allah ba zan saba ba ke ki hankuri ki rike shi kuma sai Allah ya arzita shi shi ma ya zama mai tsare duk tana faruwa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wani yubayyana lakum nan ne ko wani yubayyana lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun kuma Allah subhanahu wata'ala zai bayyana muku a ran tashin alkiyama abin da ku kasance kuna samun sabani game da shi Allah yake cewa walau sha Allahu da Allah maɗaukakin sarki ya so da ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku kun zama al'umma ɗaya ma'ana akan addini guda ɗaya al'umma anan bi ma'ana milla ay millatan wahida da Allah ya so da ya sanya ku kun zama milla guda ɗaya kowa ya zama musulmi walakin yudhillu man yasha sai dai Allah ya tabbatar da wanda ya so daga cikin bayansa ويهدي من يشاء يقوم شديد ولا يكسو ولا تسألن عما كنتم تعملون والله mutane ku sani za a tambaye ku ranar tashi alkiyama game da abin da kun san ce kuna aikatawa so na alheri ne ko na shirka Allah ya kare ku Allah yake cewa wala tattakhidhu aymanakum dakhlan bainakum kada ku riki alƙawurranku su zama yaudara ko ha'inci a tsakanin kakwai ba mutane alkawari wasu kan ku ha'ince su ko ku yaudare su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fata zilla adamun ba da tubotiha sai ya zama to mutum ya sakka da kan gaskiya bayan da yana kan gaskiya nan fata zilla qadamun ai kamar karin magana mana kuna kan da'a ga Allah sanadiyyar saba alƙawarin da kuka yi bayan kun yi alƙawari tsakani da Allah sai ya zama to kun fada a cikin abin da zai jawo muku kushin Allah subhanahu wata'ala sannan sai ya zama to kun zame daga hanya ta daidai bayan da kuna tsaye akan hanya ta daidai in ku kuka sabka daga hanya ta daidai kuka koma hanyar da ba ta daidai ba wata zo ku su'a za ku ɗanɗani mummunan sakamako bima sattum an sabilillah game da abun da kuka aikata na kange mutane daga addinin Allah subhanahu wataala walakum azabun azim kuma kuna da azaba mai radadi a ranar lahira wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila kada ku nemi musanya alƙawarin Allah da wani kuɗi ‘yan kaɗan, wani abin duniya da za ku samu ku musanya alƙawarin da kuka ci kayan ku da Allah. Inna ma inda Allah huwa khairul lakum. Abin nan da yake wurin Allah na rana shine ya zama alkhairi a gare ku. In kuntum ta'lamuna in kun kasance kun san ladan da Allah zai ba ku. Ma indakum yanfadi. duk wani abu da kuka mallaka na dukiya in ji Allah sai kare ma indakum yanfade duk abin da kuka mallaka in ji Allah a nan duniya zai kare haka ne ko kuma inda Allah ba ko abin da yake gurin Allah shi kuma yana mana abin da kuka tara duniya zai kare ko ku ku kare ko bar shi amma abin da yake wurin Allah na lada shi yana nan bai kare katau katau kana yi in tara in tara in tara sai ka tara a tare ka ka sai ka bar abin da ka tara amma in kai ma Allah ladan sai ya zo ya ka same shi jiya ni cikin ɗalibai na namun tsoro na muka hira da shi na ce mai lamarin duniya ne ya bani tsoro da kaga masu kuɗi da yawa sai sun yi aikin banza sai sun yi aikin banza kaga na aikin banza ka shiga cikin ruwa kana iyo kana iyo kana iyo sai ka samu ɗungun zinariya kai na cikin ruwa sai ka yi haka da hannu ka ce wani sai ce rike min sai wani ya rike ka bashi da Allah in ka tasowa kafa aikin banza ne baka san wanda ka ba wahalar ka ta kare a banza ko ba ka bane wallahi mafi yawanci wasu a neman kuɗin su a haka ne sai ka gama tara tsara samun kuɗin ka tara ka tara ka tara kam ashe duk waɗannan da zaka jaro mabautan ka ne da zaran kan mutu sai su dace dukiyarka sai dai yaran su shiga wahala aikin banza wani abokinmu ne yaron su mun zauna tare mun taso tare Allah ya ba shi kuɗi kuma kuɗi masu yawa sai rashin lahiyan zamanin nan ya kama shi ma'ana mutuwa kusa kawai ya ce cikin shi na ciwo an je likita kafin a yi abin da aka ya rasu tun da ya rasu wayoyin shi sai abokan suka rike tun kafin a mai sutura salolin nan shi sai manyan abokan suka rike suka ce a matsayin su na su ne ba su bari wani ya walakanta ko 'ya'yan shi walakanta dole za su yi bincike a gano suwa yake haraka da su saboda a tattara dukiya a ba a marayi ce eh haka ne yanzu dai wata shidda yaran yunwa ta fara kama su an zo ana ta kaka da sai an ka gano cikin abokan wani da aka ba kuɗin sai yake cewa shi fa ka a zarge wani ya ba kuɗin sai an ka amso an ka ce a ba wani ya ce a ba shi shi sai a raba gano da aka ba shi dukiyan yanzu magana da nake shekaran jiya can an yi sai ya ce a shi kuɗin dama ya ba wani ya aje mai amma wani ya ce ya sai kayaruka da kuɗin a bari in ya sai da kayarukan sai ya je a raba kuɗin da Allah ya yi haƙuri. Kun samu nake son in ciro. Kaga dai ya gama wahalar tara kuɗi amma yanzu su ake cin wahalar su. Kai ka san dai da kaji an ce an sai kare da kuɗin ka shiga rikici wallahi. a kashi gare shi kare in dai kaga an sai da karuka lokaci guda dama mutum biyu ne ba sai su ko dai mai tsari don ya samu wani abu su ko masu sai da karo masu sayan karuka nan su sai da ba sa sayan kare da tsada inda suna dibin yan kuɗin suna na juyawa sun ka sai su da tsada zai iya yiwa su sai ma a dade ba a sai da ba kaga sai sun yi wannan lissafi don su ga abin da za su samu ko ba haka ba ne ko kuma masu sayan kayan marayi kasan garin ga akwai alhazan da shi kayan ba na marayu ba ne bai sai da an ce akwai gida sai ya ce gidan su ana na marayu ne sai ya ce to a ta yi ce aji aji ya ce alaji kaga gidan na yana miliyan hamsin da gaske ya ce wani yana yi da sai ya ce aiki gidan na sai ya ce ya sayi miliyan goma sha biyu sai haba alhaji kayan marayu ce ta tausaya na zamu ne jama'a bai za aikin banza ba kenan kan mu bari duniya ta shagalce mu abinda a gurin Allah na lada na lada ya duk lokacin da aka ce ai ma Allah kakka je wahala daure ka yi wallahi akwai lada zai amfani in ba haka ba sai ka aikin banza Allah kakka je da joma da aikin banza ina ne mu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma innakum yanfadi abinda kuka tara na duniya zai kare amma inda Allah ba amma abinda yake gurin Allah ne lada bai kare ba Allah ya ce wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma wallahi kaga sai Allah sai da Allah ya dace al-mudari idza ukkida bi nun at-tawkid wa qutila ma'ahu lam fa inna al-lama tufidu al-qasam kenan duk sai daga mudari an hada shi da nuna tafida sakila da an dan fara mai lamun to wannan lamun ta rantsuwa ce sai Allah ce wallahi ina rantsuwa cewa alladhina sabaru wanda suka yi hakuri akan da'a suka ciyar dan dan neman ladana Allah ce wallahi dan saka musu bi ahsani ma kanu ya'malu da mafi kyawun abin da suke aikata man amila salihan duk wanda ya aikata aiki nagari min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ne wa huwa mu'min alhali yana da imani wanda shi ne sharadi na karɓa aiki imani in babu imani ka yi aiki ko ni kyawun shi Allah ba ya so amma in akwai imani ka yi aiki na ƙwarai ko ni karancin shi sai Allah ya karɓa kun fahimta masa falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce za mu raya shi a nan duniya rayuwa mai daɗi sai rayuwa mai ɗabi'a malamai suka ce a nan abinda ake yi da rayuwa mai daɗi a nan an yi aishi a zai rayuwa wajen yin Allah biya har da yau su kare duk aikin yin Allah biya Allah ce sai mu sashi wasu malamai suka ce a halawata tsa'a za mu sa mai daɗi na yin Allah biya duk inda ake karatu shi bai jin wahalar shi duk inda ake wa'azi bai halar saurara in yana da abu bai wahala ya taimaka da Allah Allah ce sai mun samu irin wannan rayuwa wallahi wani in ya zauna nan sai ya ji kamar saman tsina yake to an tsaye shi Allah bai bari shi zauna wani kai wani ana an ka gama sallah liman ya tashi zai yi nasiha ta minti biyar wallahi bai iya zauna ba kuma yin hita waje ba wani uzuri gare shi ba duk sanda ka ga ana harka Allah tana ma wahala to wallahi mutum ya shiga uku shi ne Allah ce duk wanda ya aiki nagari namiji ne ko mace ne kuma yana mai imani da Allah Allah ce wallahi za mu raya shi rayuwa mai daɗi a duniya wasu ka ce a hayatun tsayiba shi ne aljanna za mu washe aljanna dukkan su Allah subhanahu wa ta'ala yana masu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma wallahi za mu saka musu ladan aikin da suka yi da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa fa idza qara'ata alquran idan kai nufin karatun alqur'ani fasta'id billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah daga shaitan jefaffe daga rahmar Allah idza qara'ata bi ma'ana idza aratta ana nufin duk sanda mutum zai karatun qur'ani in zai fara ya fara ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan umarni ne daga wurin Allah sai Allah ya baka kariya daga shatan shi innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu shi shedan baya da iko akan waɗanda suka yi imani da Allah sultan bi ma'ana sabil ko kuma fala mana baya yin rinjayi akan masu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ga ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala a gane ku ai da muka zama a tafsiri a cikin suratul a'raf eh suratul a'raf ko da shedan yake yi wa Allah alkawari inda Allah ka raya ni sai na halakar da bayunka sai na yi kaza sai na ga sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin amma Allah ce banda bayunka masu yi dan kai su wallahi bai yi komai da su shedan ya shaida wasu bayan Allah bai bai da rabo da su to su ne Allah ne yake bada labari yake cewa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu shedan bai da cin rinjayi akan waɗanda suka yi imani da Allah wa ala rabbihim yatawakkalun su ko dogaro ga Allah ina shedan yake cin rinjayi inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu shedan yana cin galaba ne ga mutanansa waɗanda ke jibanta al'amarinsa walladhina hum bihi mushrikun da waɗanda suke yin shirka gare shi nan ne muke ko ma'ana bihi nan ana nufin billah shine waɗanda suke yin shirka ga Allah subhanahu wata'ala kenan shi yana cin nasara ne akan mushrikai da waɗanda suke yin abin da suke yi don burge shi amma masu yin aiki da Allah Allah bai ba shi dan galaba a kansu dan haka wani da kaga aikata wani abu ya ce shi din na ya a shi kanshi shedani ne wallahi wani mawaki yake cewa da na kasance cikin mabiyan iblis ya ce da na samu matsayi a cikin shedanci sai da ya zama shedan ya zama daga cikin sojojina da yanzu shedan ma yana cikin sojojinsa ai ka san wani iskanci da mutum ga wala ko shedan aka maida mutum bai yashi a mutum ya ga yadda aka iskanci in kana nan Nijar ai ba ka gane akwai yan iska a duniya wallah in ka je wasu kasashe ka ga yadda ake ma Allah ta garanci ka san mutum dole a yi mai tanajin mummunan makoma an bai tuba wa da kare kenan ina wanda in yana son shi kwana ƙorani yake ɗaukowa wani da ya fara kafin ƙorani ko shahi guda bai ya yi kwana wallahi ka shiga taitayin ko alamar shaidan ya ba fitsari ai kamata ya yi in kana jin kwana ya zama to maganin kwana ƙorani ya zama to da ka gudu ƙorani kwana ya tafi to nan ne za ka ce a alhamdulillah yanzu kan na ya maganin shaitan amma duk inda kaka da ka fara karatun qur'ani kwana kaka akwai saura gare ka wallahi shaitan yana da in ka kawa sai da shi da sana ka je ka gwada ka gani ka gani qur'ani na ma maganin kwana ko kwana yake saka ko ba ga bane ko ni na fahimta haka wasu da sun fara karatun qur'ani sai kwana ya kai su da na yi lokacin da in na fara karatun qur'ani sai in yi to yanzu komi gajiyar da ni komi kwanan da kaje na buɗe Qur'ani shi kwana da ya tafi sai dai kuma ina rufe shi ko amma dai ba wai ina karatun Qur'ani kwana ya tafi ba to shi to shi na ka ku kiyaye mutum ya rika gwada abubuwa ko ba wani na da muke kun ji Allah ya ce inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu cin galabar shedan yana gurin waɗanda suke jibanta al'amarinsa ko wallazina hum bihi mushrikun da wanda suke yin shirka ga Allah fa idza baddalna ayatan makana aya in muka musanya wata aya muka kawo wata aya a makofinta Allah yake cewa ina ne yake eh wa idza baddalna ayatan makana aya in muka canza wata aya muka kawo wata aya muka finta wallahu a'lamu bima yunzil Allah ya kowa sai game da abin da yake sako ma'ana Allah ya ce ayi kaza daga baya sai ya ce ya canza yanzu ayi kaza da shi ku sani ko me yasa ya canza ba bari mu buga misali guda biyu da mace idan mijinta ya mutu ta kabanta tsawon wani lokaci yake ɗauka shekara guda daga waya sai Allah ya ce a yanzu a canza daga shekara guda a mai da shi wata hudu da kwana goma kai ka sani abin da yasa Allah ya canza sadda sahabbai suka yi hijira daga garin makka suka je madina in za a yi sallah wani waje ake kallo baitul maqdis daga waya sai Allah ya ce a bar kallon can a zo a rinka kallon alƙibla kun ga misali guda biyu yayi wake da addinin shi shi ka ce ai yadda yake so ko amma Allah ya ce in mun kai wannan qalu inna ma anta muftar sai kafirai sun ka ce mun zana kai dai kawai makareci ne in ba ƙarya ba ka ce ai kaza yau gobe ka ce ai kaza kaga tun farko sai da aka manzo Allah hakuri aka ce Allah ya ce mun san abin da sun kai wannan amma ba za ka rabu da ɗan suka ba na duk imanin kawai sai aka je ka sama da kasa ya kwada ma zagi shi gaba saboda bai da tarbiyya bai da ladabi haka manzo Allah su inna ma anta mufta kai dai makareci na kau Allah ce bal aktharuhum la ya'lam Allah ce da yawan su ba su san hakikanin al'amarin Allah ba sa da sani game da abin da suke faɗa Kul ka ce da su, Nazzalahu Ruhul Qudusi min rabbika. Mala'ika Jibril shine ya saukar da Qur'ani daga gurin Allah Ubangijinka bil haqqi da gaskiya. Li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da zukatan masu imani akan imaninsu. Wa hudan kuma Qur'ani shari'a ne wa bushra lil muslimin kuma bushara ne ga musulmi. Ma'ana su masu imani duk lokacin da aka ce an yi kaza sai su ƙara imani amma munafukai da kahirai sai su ce su su gane to duk lokacin da za a karanta ma wata aya ko a karanta wani hadisi ka rika cewa me yasa aka kaza ai subhanallah ai ya kamata ai kaza subhanallah ko in ka je gabari ka ga normal ra'ayin Allah shi shi game da ibada shi wala kan na'lamu annahum yaquluna Allah ya ce hakika mun san mun san cewa su suna faɗa inna ma yu'allimuhu bashar ai shi manzon Allah ba kowa ne ke ilmantar da shi wannan Qur'ani ba shine mutum gurin mutum ne yake so ki akwai wasu mutane kamar Jabar da Isa da sauran waɗanda suke cewa manzo Allah yana mu'amala da su to duk sanda ya karanta wata ya sai ce wallahi wani gawa ne na ya koya mu wannan da ya ce Allah ne ya sauko da shi karya ne ba Allah na sauko da shi wani na ya koya asan idan ka zama ustazu Allah ya jarabe ka da talauci kullum sai asawa ke an wasu sun ka kalle ka sai ce ka wani gawa imanin kwarai na wallahi kawai dai talauci na ya sa shi ustazunci suna yin haka mutane ka kyale su wallahi kai dai ka yi ma Allah kai tabbatar su yasa Allah ce wala kad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar haqiqa mun san cewa su suna fadar lalle wanda suke ilmantar da manzo Allah mutum ne dan adam Allah ya ce to lisanul ladhi yuliduna ilayhi yaran da suke karkatar da Qur'ani zuwa gare shi mana mutumin da suke cewa shi ke koya ma manzon Allah alqur'ani ajamiyun to ba ajami ne ba balarabe ba dan shi wancan da suke cewa shine ke koya mu zala alqur'ani ba balarabe ba ne ba nasare ne to abin tambaya shi ko manzo Allah da larabci ake koya mai wannan abu to yaya za a yi waɗanda ba yare guda ba shi zo da wani abu kuma a ce wancan na ya koya mu shi ne sai Allah ce to wancan da kuke karkatar da magana zuwa gare shi a ajamiyun ba adami ne wanda ba balarabe ba wa hadha lisanul arabiyyun mubin shi ko wannan qur'ani bayani ne da yare na larabci mabayyani mai fasaha a cikin sa mai kaga nan tun da nan ta bace yanzu kamar ni in je garin da ban jin yaran su bayan na dawo ina yin wa'azi da yare na sauran ce suwa ne na son ka koyi yaya aka yi koyon ya kasance ban je yaran ka ba ka jana da kurmanci za a yi koyon addini kun gane misali shi ne Allah yake cewa lisanul ladhi yulhiduna ilayhi yaran da suke karkatar da alqur'ani zuwa gare shi shine yulhiduna ai yamiluna wa yushabbihuna wa yansibuna ilayhi duka dai ma'anar Qur'ani da suke jingina magana zuwa gare shi a ajamiyun ma'ana ba ajami ne yaren shi ibraniyanci ne wanda suke zargin manzo Allah na koyo magana gare shi wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi ko wannan Qur'ani yare ne na larabci aka saukar da shi mubinun da luga mabayyana mai fasaha kenan kare su ta bayyana innal ladina la yu'minuna bi ayati llah lalle wa'inda ba sa yin imani da ayoyin Allah ba sa imani da manzonsa la yahdihim Allah Allah subhanahu wataala ba zai datar da su ba ma'ana ba zai wafakar da su ba zuwa ga riko ga addininsa saboda a ilimi nasa ya san cewa ba za su shirye ba walahum adabun alimun kuma suna da azaba mai radadi a ranar lahira
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله lalle yanzu nan za a yi musu raddi ba kun san sun san sun ce inna ma anta muftar ko sun ce a ai gurin wane ne yake koyo kaza kaza kaza yanzu duk an kyale su yanzu shine sai Allah ya ce ce wanda kuka yi manzo Allah ya yi ƙarya ya kirkiro magana a gare masu ƙarya nan إنما يفتري الذ- يفتري الكذب الذين لا يؤمنون وإن دك كركر الكريا صفائي تسوني وإن بس الإيمان أما سأمسكم لا يؤمنون بآيات الله وإن بس الإيمان إلى آية الله وأولئك هم الكاذبون وإن سني مقريتا كريا وصفة مؤمني بش مؤمني بايا كريا إنك جكنا كريا ومؤمني كريا يكا إيمانك wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin mumini yana zina manzo Allah ce zai iya yiwa mumini a kama shi yayin zina mumini yana sata manzo Allah ce yana iya yiwa mumini a kama shi yayin sata mumini yana kare manzo Allah ya ce a mumini ba ya kare saboda Allah ya ce inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah masu yin ƙarya su ne kare wanda ba su imani da ayoyin Allah ba to daga kanka dattijo in ka san kana shafa ƙarya to ka kiyaye in dai ba irin waccan da aka sauwaƙa ba kun gane irin ta ko ta mata wadda ka riga ka kawo ta gidanka da kuma ƙarya don haɗa maƙiya guda biyu suna an yi rangwame sallah ta yi wannan ta ɗauko wani uniform ta ce ita ci za kai mata samu ai asan maka mai kyau ta jika shidda wadda kan ga babu masu irin ta ungo sai ka zo kana ta zuna ta miƙa mata amshi wallahi ku ɗan wahala ku kuna wahala mutane idan na samu jika sha biyar ɗin da su yanke akan fannin kai fuska ce Allah jika sha biyar to kai kina ganin ina ɗauka ki da wasa ne ai ba ƙaramin matsayi gare ni ba ke ƙaramin matsayi gare ki a gurina wanka na wata in ta jaka arba'in na wace a kawo in sha Allah ana kawo Allah shi ma albarka to ka ga nan ka tsara ta ne sai ka samu dama sai ka to wata ka dan kara maka ce to waccan dai ba ta zo ba amma na ga wanda ta fi ta kyau ga tana kawo miki Allah ya kare mu mumini dai baya ƙarya Allah kare mu da ƙarya ina ne man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafirce wa Allah bayan ya yi imani to ya shiga sai dai wa'annan da za a lissafa illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa akan kafirci wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa yana cike da imani walakin man sharaha bil kufri sadra amma duk mutumin da ya faɗi kalmar kafirci kirjin shi yana cikin jin daɗi yana cikin sarari fa alaihi min ghadabun min Allah to hushin Allah ya tabbata a gare su wa lahum adabun azim suna da azaba mai radadi an ce an saukar da wannan aya ne akan Ammar bin Yasir Ammar da babarsa Sumayya da babansa Yasir sai aka kama babarsa aka ɗaura ƙafarta aka haɗa a wannan turki aka ɗaura aka ɗaura na aka ɗaura na ka samo mashi aka yi ta cikawa a farjin hasken mutu ita ce shahidiyar farko a musulunci duk wanda ya mutu a musulunci na biyu na ita ce ta farko sai aka zo ga mijinta shi ma aka ce ya kafirce manzo Allah ya kiya shi ma aka bi shi saurata shi kuɗa aka ta ba shi azaba aka ce sai ya faɗa kalma ta zagi ga manzo Allah an ce mai kar sai ya faɗa ya zo yana kuka yana nuna manzo Allah damuwarsa manzo Allah ya ce da kafa wannan magana ya yaje shi sai ce ya da bakin ciki da damuwa manzo Allah ya ce Allah ba zai kama ka da wannan mutum da ake da samu to sai zama abin koyi don mutumin da ka kai wurin da za a ci ma mutunci ana iya fitar ranka kan musulunci a ce ka faɗi wani abu to kana iya ka faɗi amma shi ma da sharadi in kai ba abin koyi ba in kai abin koyi ne ba ka fara kun fahimci misali yanzu kana babban malami duk kai ake saurare magana ka tana tasiri a cikin mutane to in ka kai ka faɗi magana da ka san za ta iya lalata al'umma gwara ka haƙura duk abin da zai same ke same ka ka bar al'umma a bisa gina mai kyau kamar yadda imamu ahmad bin hanbal ya yi imamu bin ahmad bin hanbal an yi dukan shi wani bai sai ya suma a kai shi gefe in ya farfado a tambaye shi qur'ani maganar allah ne ko halitta allah ne ya ce qur'ani maganar allah ne a maida su malaman zamani suka ce kai ka faɗi ka huta kai ka sa abin da ake zuciya ka yace in ni na faɗi na huta mutanen da suka yarda da ni su kuma ya za a yi da su kenan kowane mutum da irin nashi hukunci ina idan ka zama kai ne abin koyi a cikin al'umma a garinku ba ka komi ba ne za ka yi idan ka zama ido a wani mutane Allah ya samu dace dalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah wannan hukunci ya kasance ne a gare su saboda sun so rayuwar duniya akan rayuwar lahira wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin Allah ba zai shirye da mutane kafirai kullum muna mai ta Allah zai shirye da kafirai wanda da ilimin sa ya san ba za su shirye ba amma za ka ga kahiri ya kuma musulunta wannan dama da ilimi Allah zai shirye أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وإن نسوني وإن ألا يسجل في أخان تكاتنس وسمعهم للجنس wa absarihim da ganin su mana ba sa tunanin gaskiya ba sa jin gaskiya su aiki da ita kuma ba sa kallon gaskiya ta amfani da su wa ulaika humul ghafiluna wa inna sune raukananu daga abin da ya shafi al'amarin lahira la jarama babu shakka annahum fil akhirati humul khasirun wa inna sune asararu lahira thumma inna rabbaka lil ladina hajaru sannan ubangijinka game da wa'annan da suka yi hijira min ba'da ma futinu bayan an fitine su nan alfitnatu bi ma'ana al'adab mun yi bayani su da yawa cewa alfitnatu fil qur'an ta'ati wa tufidu arba'a ma'ani tana ba da ma'anoni da yawa ma'ana hudu tana zuwa bi ma'ana al'adab tana iya zama ma'ana alharb innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minat ay harqu tana iya zama ma'ana aljawab ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قاموا الفتنة بمعنى الجواب وما أشبه ذلك أما نم الفتنة بمعنى العذاب نقول من بعد ما فتنوا بايع أن عذب تقدسوا ثم جاهدوا sannan suka yi jihadi daga baya dan ɗaukar kalmar Allah wa sabaru suka yi haƙuri aka addinin Allah inna rabbaka min ba'daha ghafurur rahim lalle ubangijinka mai gafara ne mai jin kai bayan hijirarsa ta kasance min ba da haka ma'ana mai ba da hijirarsa an gane ko wannan ayar malama sun yi bayani akan dalilin saukarta wasu ce an saukar da ita ne akan su ayyash bin abi rabi'a da kuma irin su abi jundal ibn suhaid da am da kuma walid bin walid bin da sauran innan masu rauni a garin makka da aka cutar da su aka azabtar da su aka ce dole su bar abu su mallaka dan su ga manzo Allah su suke sun yi Allah subhanahu wataala shine yake mana bayani cewa kuma din kuma inna rabbaka lil ladina hajaru lalle ubangijinka game da waɗannan da suka yi hijira min ba'di ma futinu bayan an fitine su shine a azabtar da su kuma jahadu suka yi jihadi dan Allah wa sabaru suka yi hakuri inna rabbaka min ba'diha ghafurur Allah ne gafara ne mai jin kai ne gare su bayan yin hijira Allah ka samu tashi sun nuna mana lokaci ya yi in Allah ya kawo rai za mu tashi yau ma ta a ce kullum muhsin tujadilu an nasi abinda muka rage Allah ya ba mu rada da muka cikin Allah ya muku mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك